الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مودة أزمي يو أزمينا قوم شاتفس وتشكرا دبودا دريهدو da arba'in da uku wanda ya daidai da wato sha tara ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu muna cikin suratul a'rafi ƙarshe-ƙarshenta inda muka kwana jiya innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغد ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم صدق Allahu al'azim Allah jiya mun kwana inda ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wato a duk lokacin da shaidan ya taba mutanen Allah sai su tuna Allah tabaraka wa ta'ala sai su kame ga barin shaidan amma a cikin mutane akwai kuma wanda suke ba wa shaidan gudunmowa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayr ay ikhwanu shayatin min al kuffari yan uwan shedanu a cikin kafirai mutane kenan yamuddunahum wato suna ƙara wa shedanu wato bata ai suna taimakon su a cikin abin da suke yi dan yanzu duk abin da shedan yake idan mutum bai yadda ba kaga wannan sabo ba zai yiwu ba saboda haka mutane suna ba wa shedanu gudunmawa a cikin ayyukoki da suke yi sun malayuk sirun ko ba sa kamewa saɓanin muminai idan shaidanu suka taɓa su sai su tuna azabar Allah ay la yakuffuna anhu bitabassuri kama tabassara almuttaqun ba sa kamewa cikin lura kamar yadda masu tsoron Allah suke lura da makircin shaidan ya sa su tsoron Allah وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتويتها mutanen makka idan baka zo musu da wata mu'jiza da suka nema ba sai su ce laula tabaitaha me yasa ba za ka zabe ta da kanka ka yi ta ba tunda ka ce mana kai annabi ne an sha'taha min qibali nafsik qul lahum ka ce musu innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni ai mai bin abin da aka yi mini wahayi daga ubangiji na ne وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء wato babu gare ni na kawo wani abu daga karan kaina shi ƙur'ani wannan kuma hujja ce daga ubangijinku kamar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alƙur'anu hujjatun laka au alaika shi alƙur'ani hujja ce ga musulmi ko a kansa idan ya bisa zai zama masa jagora in yaƙi kuma zai zama masa hujja a kan shi kuma wa hudan mai shiryarwa ne wa rahmatul liqaumi yu'minun rahma ce ga wato masu imani ga ubangiji wa idza quri alqur'anu dalilin haka idan aka karanta wannan alqur'ani ku saurara Allah yace wa ansitu ku yi shiru gabanin dukkan magana la'allakum turhamun tabbas za a jinkanku idan kun yi haka a wannan aya shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce nazalat fi tarkil kalami fil khutbati aw fi salati ayan nan ta sauka ne a wajen barin magana yayin da ake huduba idan liman ya tashi zai huduba to wannan huduba tana maimakon raka'a guda biyun nan ne saurarawa din wajibi ne tun daga shi wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu ku saurara shi yasa idan liman yana huduban juma'a to ba a magana ko kana jin huduban ko baka ji sabani yanda samari suke yi yanzu sai su je su tsaya suna jira iqama a su shiga sahu to wannan huduba ai tace raka'a ka guda biyu shi yasa ko sallah ba a yi a lokacin ko ko lokacin ka zo ba za ka yi nafila ba dalili shi tahiyatul masjidi sunna ne sauraron hudu ba kuma wajibi ne to wanne za a yi ko a hankali wajibi za a yi ko sunna to saboda haka tahiyatul masjid sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya taba shigowa yana hudu ba yace shin kai tahiyatul masjidi shi ko tahiyatul masjidi idan ka je gidan mutum ai dole ka gaishe shi ko to shi yasa idan kana shiga masallaci kawai ko yaushe ne in dai nafila ya halatta kai raka'a guda biyu shine ka gaida Allah to saboda haka tahiyatul masjid annabi yace ka tashi kai to wannan yace masa ya tashi yayi din yana so ya nuna musu muhimmancin yin tahiyatul masjid ne a lokacin kaga annabi shi mai koyarwa ne amma kuma a lokacin da ake hudu a wajibi ne a saurari wannan hudu ba saboda haka wannan shine mafi karfi akan sunna din to ba a magana idan mutum yayi magana kuma ya rasa lada mai girma a cikin juma'ansa akwai hadisin da yake nuna ma duk wanda ya magana ma kusan bashi da hudu ba bashi da juma'a to ba wai bashi da juma'a ba bashi da lada mai girma na sauraron hudu ba din magana ɗaya kai ko mutum yana magana kace yi shiru kai ba kai magana saboda haka ladan sauraron nan ko kai shiru har a kare baka da shi an fahimta yi saboda haka dole liman in yana hudu ba a zauna a saurara mushi babu tahiyatul masjidi wannan shine mazhabar malikiya take kai kuma shine mafi karfi fi tarkil al-kalami fi al-khutbati aw fi salati ka duba ko da limami ya shigo masallacin bai halatta a lokacin shi ma ya salla ba fa yana shiga minbari zai hau wannan shine mazhabar malikiya eh wasu kuma suka ce a farkon musulunci ne ana magana in ana sallah fi bidayatil islam kana al-musalli yatakallamu hatta nazalat hadhihi al-ayatu a farkon musulunci mai sallah yana magana har wannan aya ta sauka kamar yanda ya zo a suratul baqara wa qumu lillahi qanitin shi ma da wannan aya zai zama kenan aikin su daya فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا mutanen habasha da suka yi hijira lokacin da suka yi hijira idan mutum yana sallah yana magana da suka dawo suka yi wa annai magana bai maida ba da ya gama sai ce inna fi salati shughlan akwai wato aiki a sallah عن الكلام فنهي عن الكلام في الصلاة أو في الخطبة أو عند تلاوة القرآن كو لوكacin da ake karatun Qur'ani ma ba a magana ko ka zo mutum yana karatun Qur'ani karka masa sallama eh saboda Allah ya ce wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu a lokacin dole ka saurari karatun shi ba sallama zaka mishi ba eh istami'u lahu bi adhanikum adh-dhahira وأنصتوا عن الكلام بألسنتكم الظاهرة كسورا راد كنوانكو دكما وتحرى سنكو لعلكم ترحمون بسماع القرآن سماع تدبر جين لورا فاستمعوا له بآذانكم الباطنة وأنصتوا عن الكلام بألسنتكم الباطنة لعلكم ترحمون بالوصول إلى حضرة الله زاء جنقنكو دواتو سامن كسنتي إزواج الله المستمع إن استمع ظاهرا وأنصت ظاهرا سمع الكلام ظاهرا إذا متن ينا مغانا سيكا سورا رامشت ألوك تنزاك دي مغانسا وإن استمع باطنا إذا كما يشرو دزوتي يسا وأنصت باطنا سمع الخطاب الحقيقي باطنا ألوك تنزي جيزا تينا حقيقة كودا يزي متن يشرو كان مسا مغانا تايو مغانا ينا جنت أما زوتي ينبكي يكومي با أما يعين دي باكا wato zuciyarsa da kunninsa zai fahimci duk abin da ka faɗa to maganan Allah ma haka yake a lokacin da ka saurara da kunninka ka saurara da zuciyanka to za ka ji magana Allah yake magana wannan muryar da ake karantawa da ita ba ita kake ji ba eh wannan yayi daidai da maganar da muka yi ranna akan yin waya idan ana karatun Qur'ani ko ana wannan me sunan shi karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ana karanta ilimi ko a cikin masallaci ya haramta mutum yayi magana an fahimta ayi wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun eh Allah kuma yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ya sa mu gane yana sa duk ayyukan ibada da kai ya rushe an ce magana kadai na duniya a cikin masallaci yana rusar da ibada na shekara 40 to ina ga mutum ya dauki waya ta hira kaga ai akwai hatsari babba an mai da masallatai yanzu majalisu mutane su kiyaye a zamanin sayyidina umar hassan ibn thabit ya zo yana yin waka kaga waka ai ba qur'ani bane ba hadisi bane sai ya ce kai ka kiyaye masallaci wurin bauta Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada sai ya ce a kuntu unshiduhu wa fihi man huwa khairun minka ai dama ina rera waka ta annabi yana cikin masallaci har minbar yake kafa yace to shikenan shikenan an barka saboda haka masallaci ba a hada shi da komai ko shela ba a yadda a yi a ciki ba misali mutum wani abunsa ya bata ko yana son yi tallan wani abunsa ya je masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan Allah kare sa albarka a cikin kasuwancinsa a kiyaye a girmama masallaci a duk duniya babu guri mai tsarki kamar wannan gurin za ka ga a kaɗan ɗinta dai in gida ne za a samu inda aka taɓa yin bawali ko ba haya ko wata najasa amma masallacin tun ranar da aka ajiye shi daga ranar babu wani najasa har ya tashi a duniya kuma idan an gina masallaci in dai akwai ƙasan a gurin to ba za a daina rubuta lada ga wanda ya gina wannan masallacin ba ko mallakan Allah ne wadkur rabbaka qarana huwa
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
نعم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أفركم مسلمتي idan musulmi sun bayyana sallansu kafirai suna cutar da su sai Allah ya umarce su su ringa ɓoye karatunsu wato a farkon musulunci amma shi yasa Allah ya ce wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a zuciyanka tadarruan kana kaskantuwa ga mahaliccinka wa khifatan kana mai jin tsoronsa wa dunal jahri kuma ka ambaci ubangiji koma bayan wato bayyanawa min alqawli ay mutawassitan bainahuma tsakaitawa bil ghuduwi safe wal asali da yammaci awailin nahar wa awakhiri wala takun min al ghafilin kada ka zamo cikin rabkananu gabarin ambaton Allah خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يدور في نواحي المدينة النبي يافت cikin dare yana yawo a gefen Madina ليلا فمر بدار عمر فإذا هو يصلي بالليل يا بك جدا سيدنا عمر سيساميش ينا سلا دجدري ويقرأ بأعلى صوته ينا كراتو دم في دوكك مريا ومر بدار أبي بكر ووجده يصلي يسر القراءة يسام سيدنا أبو بكر شما ينا نافلة أما ينا بوي كراتو حتى لا يسمع نفسه بايا جير كم سما فلما أصبح دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم da suka waye gari sun zo wajen sai na rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mas yace wa faqala li umara malaka tarfa'u sautaka jahran bil qira'ati fi al-layli me yasa kake daga muryanka wato kana karatu cikin dare qala atrudu an-nu'asa wa uqidu al-jirana wa atrudu ash-shaytan ina yi ne saboda na kore gengedi da kuma tasar da makotana kuma na kori shedan shi yasa nake yin wannan eh kaga innamal a'malu binniyat da aikin da mutum yake karkace ba kyau ka tambaye shi me yasa kake yi in niyyarsa da ya ya zama daidai to babu batun baci akwai lokacin da annabi ya tura yaki akwai sahabin da yake jagorantar yakin duk sallan da ya ja sai ya sa qul huwallahu suka yi mamaki suka zo suka gaya annabi ce kuje ku tambaye shi mana me yasa yake sai ce ai ina son ta ne saboda akwai sunan Allah a ciki duka sai ce to ku gaya masa Allah shi ma yana son ta yana son sa innamal a'malu binniyat wa qala li abi bakr wa anta lima tusirru me yasa kai kake boyewa qala asma'tu man najitu ai najiyar da wanda na gana da shi Allah Allah dai ya ji aiko eh ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah da ya halittar ba zai san abin da take boyewa ba qala rasulu sallallahu alaihi wasallam li umar akhfid min sautika shay'an kai ka kaskantar da muryanka kadan wa qala li abi bakr irfa min sautika shay'an kai kuma ka daga muryanka kadan hada huwa ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا السبيل بين الجهر والسر ليس إلا الجهر فقط ولكن متوسط tsakaitawa ake ba a son ko a masallaci ne kana liman ka rika ɗaga murya ai ba kai kaɗai kake sallan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbai suna sallah suna ɗaga murya ce a'a kar ku shagaltar da junanku a sallah mana in kana ɗaga murya to wannan yana sallah ai zai zaka ɓadda shi a karatu yanda mutane wasu suke yi da ƙarfi ya wuce masallacin da suke yi ma to ba a son haka ka yi tsakatsakiya yadda mamun da suke binka suna ji an fahimta yi baya daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi sallama ɗaga murya mutum yana sallah dukkan gari ana yi wannan baya daga cikin sunna ko a cikin dare yanzu a zawiyar maulana shekha sharif ibrahim sale radiyallahu anhu ba ana musaffa ba idan sha biyu ye ana kashewa saboda karka hana wasu bacci musaffan ku kuyi a masallaci shikenan amma in ka kwana kana yi eh ka samu lada in ka hana wani bacci kuma fa to saboda haka mutum duk ibadar da zai yi rika mura'atin wato halittun Allah tabaraka wa ta'ala eh idan mutum zai salla idan boye karatu ne ana son akalla harshen ka rika motsawa idan kana sallah in dai sirru ne in harshenka bai motsa ba wannan ba karatu ake kiran shi tafakkuru ne saboda haka baka da sallah sai harshe yana motsawa a gadan habanka yana motsawa mafi sama da shi kuma ka jiyar da kanka ka jiyar da kanka shine wato wanda sama da wannan shi ma ba laifi idan kuma lokacin da ake bayyana karatu ne mafi karancin bayyanawa ya zama kana jiyar da kanka na biyunsa shine wanda yake bin ka ji karatu to in kai wannan kai jahru amma mutum ya zama yana karatu shi ma baya ji to wannan yayi sirru saboda haka mutane a kula idan ana sallah eh a kiyaye waɗannan abubuwa eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana jalisu man zakarani wa ana inda zanni abdi bi ni a wato abokin zaman wanda yake ambato na ne kuma ina wato daidai zaton bawayen da ya zace ne wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa na idan ya ambace ni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a zuciyarsa Allah ya ce ni ma zan saka masa da haka Shu'amadu Tijani radiyallahu anhu yace abinda wannan hadisi yake nufi idan mutum ya samu martaba ta ambatan Allah a zuciya to ladan da Allah zai bashi to ladan da kowa ma bai san da ita bane tsakaninsa da Allah ne kade ko mala'iku ba sani ba tunda irin wannan ibada yayi amma farkon matakin zikiri sai ka fara da harshe ne harshe yana yi yana yi yana har zuciya ta karba har zuciyar ita ma ta zama tana yi har ma ya zama dukkanka koyaushe baka mantawa da Allah wannan shine azzikru alkhafiyu wanda babu kamar shi eh وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم idan ko ya ambace ni a cikin wata jama'a ni ma zan ambace shi a cikin jama'a mafificiya daga jama'arsa shine wato mala'iku Allah zai ba shi ladansa ala ru'usil ashhad ranar hisabi ala kulli halin tariqul wilayati dhikrullahi tabaaraka wa ta'ala hanyar samun kusanci ga Allah shine ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala Shehu Ibrahim yace azzikru wato manshurul wilayati zikiri shine shimfidar walittaka ba zai yi mutum ya zama ya kusanci Allah baya ambaton Allah wala budda min albidayati bi dhikri bil lisan dole ya zama mutum ya fara zikiri da harshensa wa huwa amsatu zikr shine mafi saukin zikiri mun karanta ran nan ana son mutum da ya kai mai dubu goma sha biyu kullum istighfarin ka astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah da dai sauransu ana son mutum kullum a haka yake don annabi sallallahu alaihi wasallama an ce kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi dukkan lokacin annabi yana zikiri ne idan ya zauna a guri ɗaya kafin ya tashi zaka ji ya istighfari kamar so ɗari duk inda ya zauna haka ne to haka ake son bawa kada ya mance da Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma zai taimake shi ba zai saɓi Allah ba ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zukata suna samun nutsuwa ne wato shiriya da zikirin Allah ne idan samarra al'abdu ala zikiri bil lisani idan mutum ya doge da ambatan Allah da harshensa la'allahu wato yasilu ila zikiri ma'al hudur zai samu isa zuwa ga zikirin Allah tare da huduri zuciya tana tare da Allah wa idan samarra yasilu ila zikiri qalb idan ya doge yana cikin huduri tare da Allah kuma zai kai zuciyarsa tana ambaton Allah a koyaushe wa yasilu ila zikrin ma'a ghaibatin an kulli ma siwa Allah tabaaraka wa ta'ala har zai kai yana ambaton Allah ba tare da yana ganin komai abin da ya wofanci Allah ba irin susu ne wanda zaka ga kowanne abu suna ba ruwan su da wane da wane kowa za su wa yanda za su wa ɗansu haka za su wa ɗan wani za su wa ɗan uwansu ko wanda ba ɗan uwansu ba don ba zikiri kaɗai ba ne zikiri duk wani aikin ibada zikiri ne ai eh fasiru zikru wato huwa zakiru eh to dai wannan martaba martaba ce mai girma mutum ya samu fana'i ga barin dukkan wasu halittu zikiri kowanne kowanne halittan Allah yana yi kowanne dabba kuma Allah ya sa a yi zikiri kowanne lokaci amma sallah ma kagar tana da lokaci eh zikiri yana da mahimmanci shi yake hada bawa da Allah ba zai rabu da shi ba kuma a kullum mutum yana ambaton abin da yake da daraja da shi wal insanu kullu shay'in fihi sharafuhu yuraddidu dhikrahu da'iman a mu dangin wane ne mu jikokin wane ne mu ƴan ƙasan wane ne mu ma'aikata kaza ne mu mun yi karatu kaza mun zauna a ƙasa kaza kullum kullum mutum wannan shine abin da yake yawan ambato eh tajidi kullu insanin yantasibu ila qabilatihi zaka samu kowanne mutum yana dangantuwa zuwa ga kabilarsa wa ila baladihi koko garinsa wa ila watsanihi koko kasarsa yaftakhiru bidhalika yana alfahari da haka fal aula abu mafi dacewa an yuksira min zikrillahi tabaraka wa ta'ala ya yawaita ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala a koyaushe fa huwa ash-sharaful haqiqi shine daraja ta haqiqa wa ma siwahu laysa bi shay abin da ya wofanci ambaton Allah ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw aliman wa muta'alliman duk wani abun da ya wofanci Allah to abun bata zai kai zuwa ga mutum Allah ya sa mu gane eh faddal
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون نعم wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina 'inda rabbika la yastakbirun mala'ikun ubangijinka ba sa girman kai ga barin wato bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wa yusabbihunahu kuma suna tsarkake Allah ga barin abin da bai dace da Allah ba walahu yasjudun kuma suna sajada ga Allah tabaraka wa ta'ala amma su mala'iku Allah ya halicce su bauta kamar yadda muke numfashi haka yake fita a jikinsu shi yasa ba sa sabon Allah amma duk da wannan ibadan da suke ibadan da muke yafi nasu idan ka samu mala'ika da yake sajada shi sajada kullum yake yi mai ruku'u ruku'u yake yi mai tasbihi tasbihi yake yi wanda yake dauke da al'arshi al'arshi kawai aminul wahayi wahayi ne kaɗai kowa aiki ɗaɗɗai ne amma mu yanzu idan muka tashi a sallah kaɗai sai ka yi ibadan mala'ikun duka kaga wannan darajar dan adam ne shi yasa Allah ya halicci dan adam a tsaye kuma ya halicta masa gadon baya da yake karkacewa alamar zai iya ruku'u zai iya sajada kenan amma mala'iku ba haka bane eh walahu yasjudun anan duk mai karantawa akwai sajada idan mutum yana karanta gurin nan zai sajada ga Allah shine farkon sajada sai kana da alwala zaka yi sajada zaka yi kabbara Allahu akbar kuma in zaka dago zaka yi Allahu akbar in wani yana sauraron ka yana da alwala shi ma zai yi amma in mace ne tai ba za ka yi ba sai wanda ya isa zama limami shine za a yi in yaro ne ma ba za a bi ba eh khusunahu bil khudu' wal ibadati fakunu mithlahum kuma ku zamanto kamar mala'iku العبد إذا كان غافلا عن الله تبارك وتعالى يكون متكبرا yace bawa idan ya zama rafkananne gabarin Allah shine zai zama mai girman kai girman kai Allah tabaraka wa ta'ala yace al-kibriya'u wato rida'i wal azamatu al-kibriya'u izari girma shi mayafina ne ai sifa da nake banta da ita ne wal azamatu rida'i girma ma shi ma mayafina ne dukkan wata halitta bawa ne to ina bawa ina girma duk girman duk yanda kake jin kanka kai bawa ne to yanzu misali a cikin mutane a ce waɗannan su bayi ne ya isa daga kansa zuri'an bayi to kai bawa ne ai ina kai ina girman kai Allah shi ne kaɗai mahalicci saboda haka shi kaɗai ne yake da girma ya ce duk mutumin da ya ja da ni a wannan sifa ya ce sai na karya shi ne kuma sai na hallaka shi an fahimta ai idan mutum yana wa mutane girman kai to yanda ya rena su wannan renin duk sai ya fita a gidansa an gane ai idan ka rena talaka to 'ya'yanka duk sai sun zama talakawa idan ka raina wanda ba shi da galifu sai ka haifi haka jikokinka duk haka abinci masu ya fi karfinsu sai Allah ya maka haka saboda haka mutum ya kiyaye raina halittun Allah wannan halitta da kake gani fa na Allah ne fa yana son su ya halitce su akwai darajar da ya wuce wannan ko fa inna zal khalqa ibadullah fala tadur akhi ibadallah bayi ne na Allah yanzu aka ce wannan abu na shugaban kasa ne ko na sarkin garinku ne akwai wanda zai kusance sa akwai wanda ba zai bashi daraja ba to a ce wannan abu na Allah kai kuma shi kare na bugu da ƙari duk abun da Allah ya ce gashi shine na shimfiɗa ya yarda da shi kasancewarsa musulmi ai yanzu ko a Najeriya ne a ce mutum ne ɗan Najeriya ne ya kai matsayin janar a Najeriya ka taba shi ka gani garin ku sai an yi kiliyarin dinsa ba haka ba ne to duk abin da Allah ya shimfiɗa musulmi ya yarda da shi akwai darajar da ya wuce wannan a wajen Allah ka ce shi ka raina ka raina janar ka gani ko ka taba shi a ranar zuri'an ka ma ba za su rage a duniya ba in kai wasa to saboda haka babu daraja kamar yanda babu daraja ta wuce musulmi maulan mu shehu ibrahim sale radiyallahu anhu ya ce idan an tambaye ka kai wane ne yace farkon abin da zaka ce ana muslim yace to wannan shine identity naka wanda babu kamar shi yanzu mun karanta kowanne mutum yana alfahari da kabilansa da garinsu da kuma kasansu yace daraja shine mutum ya zama na Allah to babu daraja da ta wuce musulunci duk qur'anin nan abin da yake ciki ya yarda da shi ya imana da shi kuma kai ka raina shi to babu bala'i da ya wuce wannan mutane mu kiyaye girman kai wallahi tallahi in kuma ka ƙi to duk wanda ka rainan sai ka gan shi a cikin gidanka ko ba yanda ka iya haka Allah zai maka kuma a lahira yanda ka ga kiyashi ake tara mutane masu girman kai ana taka su har a gama hisabi wanda an mishi haka makomansa ina zai kasance to a kiyaye daina bayin Allah Allah ya sa mun gane والإنسان جبر على أنه يتكبر في نفسه طبعا شي متم, متم داما an halicce shi karan kansa dama wai yana da girman kai wa takabburul insani ghayatul ajabi amma girman kan wai mutum wannan matukar mamaki ne bil amsi nutfatun jiya digon maniyi ne shi gadan yakunu jifatan gobe kuma mushe ne duk darajarsa in ya mutu ba za a ce ina wani sai a ce ina gawan ko za a ce ina gawa an tafi da gawa an fito da gawa an wanke gawa to kai da wannan shine makomanka mene alfaharinka kashi da fitsari wannan baka isa ka wanke akan ka ba ranar sai an wanke maka duk wani abu sai an maka to ina kai ina girman kai malam ana barin ka faduwa za ka yi saboda haka وهو فيما بينهما يحمل الأذرة دائما في بطنه tsakani haka kuma cikinsa kullum kashi ne yana ɗauke da kashi da fitsari wai yana tura ciki wai yare na mutane kai malam da Allah zai barka ai kuda ba ba za su barka ba eh ka duba wani abun mamaki za a yi siminti da duwatsu da menene mu rufe sok awe amma wari baya barin mu kai kuma fata ne wanda bai kai dutse wari ba amma Allah ya sa ba a jin warinka wanda inda za a sa maka roba kadai ka zauna a cikin mutane ka ceta ko warinka kadai ya isa mutane Allah ya yi maka wannan baiwa ya suturce asirinka shi ne za ka zo ka rena mutane kana ɗauke da kashi da fitsari malam wanda kashinka na safe da an gani ko kallonka ba za a yi ba to menene kai darajanka shine al-islam bas akhi kuma musulmi dukkan su ɗaya ne wanda yafi wani wanda yafi wani tsoron Allah wannan kuma Allah ne ya sani al-muslim akhul muslim dukkan musulmi dan uwan musulmi ne ko shekara dubu yayi wannan yau ya musulunta matsayin ku ɗaya ne tsoron Allah ka shine zai sa ka fika to in za ka yi takama ma ka yi takama ni na Allah ne mana wannan shine darajanka eh amma baka da wata daraja da za ka yi mana gadara da ita wai takabbaru ma'a zalika shi ibrahim ce wai mamaki kuma duk da haka yake girman kai mani mushe yana dauke da kashi da fitsari ya rena mutane a kan haɗo ban mahaukaci ne kam kai eh Allah ya kiyaye wa idza aqala amma in yayi hankali yarji'u ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai koma zuwa ga Allah wa yudawimu dhikra Allah yadawamar da zikirin Allah wa yajahidu al-jihad al-akbar yayi jihadi mafi girma shine yaƙin ransa din hatta yasira inda Allah ya zama a wajen Allah in ya zama wajen Allah idza kana inda Allah la yastakbiru innal ladhina inda rabbika la yastakbirun kenan ya koma shi ma wajen Allah ba zai girman kai ba li'annahu la yara li nafsihi wujudan wala siyama qimatan baya ganin kansa ma akwai balle wata kima yanzu abu idan Allah bai samar da shi ya isa ya samu ko Allah ya samar da shi idan Allah ya janye tallafin rayuwa na sakan ɗaya abin ya isa ya zama to menene kai ci kayan banza to gwara ka je ka ɗauke garke na mutum guda ɗaya wallahi akan ka ɗauki kwanan siga guda ɗaya na ƙasan yusufari saboda dukkan mutanen yusufari nan suna da haƙ a wannan sa'adin kwano ɗaya wannan in kaci dukkan mutane da suke lardi na in sun kai dubu goma ko dubu ashirin sai an maka hisabi da su amma in ka ɗauki na mutum guda ɗaya ai ne sauki da yayi hisabin mutum ɗaya ne to shi yasa ganima cinta ya zama hatsari cin kayan gwamnati ne Allah ya kiyaye اختلف المسلمون في غنائم بدر wato da aka yi yakin badar an yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira kenan sha bakwai ga watan ramadan kamar jiya ne kenan ko jiya ne yau badrin a wajen wasu kuma yau ne duk ɗaya ne Allah shi babu jiya babu yau a wajensa faƙala shubbanu hiya lana ganima ai matasa suka ce mu kaɗai ne za a bawa li'anna na bashar nal ital mu muka yi gogayya mu muka yi yaƙi ai tsofi ba su yi komai ba ta ya za a ba su ganima waƙala shiyuhu kunna rit'an lakum mu mun zama taimako gari ai mu muka take muku baya ba dan haka ba za ku gudu ai tahta rayat walaw in kashaftum lafitum ilaina da idan kun yayi ai wajen mu za ku dawo sai mu ba ku kariya fala tasta'thiru biha anna kada ku kadaita da ganima ga barin mu to tanaza'u fi ghanaimi badrin wa sa'alu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi annabi war rasulu nahahum an kathrati su'ali annai baya son yawan tambaya saboda in kayi tambaya za a saukar da qur'ani idan aka saukar da hukunci in hukuncin yayi tsanani kaga ka cutar da al'umma kuma har kiyama ta tashi wannan hukuncin yana nan shi yasa a zamanin sa ba a son yawan tambaya eh خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنهاكم عن الشرك بالله ياتي إنا هننكو هذا ألا دوني بوتا وعن أقوق الأمهات لكما سابا ومعيفا وعن منع وهاتي لكما هنا وأباني متوم شيبا زي بي ألا با كما يناسون ألا يمسا كوكو متوم كل شيبا يبا كوا أبنسا كما شي أباسا ta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka bayar kuma za a baka duk wanda baya bayarwa ba a bashi Allah ba zai bashi ba mutanen da suke ba mu din Allah ne yake ba mu ai ba mutane bane ai duk wanda baya alheri ba a masa la tuki fa yuki Allah alayki kai ki daure hannu Allah shi ma ya daure an gane ai duk mai yin alheri kana bayarwa Allah yana miƙo kana bayarwa Allah yana miƙa kullum haka ne marowata kuma za ka ga ba a ba su kyauta kwata kwata wa an kasar fi alƙili walƙal da kuma yawan surutu mutum ya zauna a an ce kaza wane ya yi kaza kullum wanda annabi ya hana shi saboda yana cin ibada na ha an kasarci su'ali kuma ya hana yawan tambaya ai su'ali mala ya'ni au su'alin nasi ko kuma roƙon mutane amwalahum mutum ya roƙi mutane dukiyansu roƙo shi ma haramun ne wato maula yadda mutane suka riki wato roƙo a matsayin sana'a wannan haramun ne shi kuma haramun babu babba babu ƙarami kullum shau ɗaya yana cewa an ce zina haramun ne idan za ka yi zina da 'yar wata ce ka yi da uwarka ai da haramun ne haramun da haramun ne ka je ka yi da uwarka ko ka yi da 'yarka ɗaya ne a wajen Allah tun da dukkansu ya haramta da saboda haka roƙo mutum yana roƙon mutane haramun ne annabi ya ce ko da itace je rika yi yana kame mutuncinsa ya fi alheri akan ya zo yana roƙon mutane amma su'alu ta'allumi fa ibadatun tambaya ta neman ilimi wannan shine ibada shi ana so an tambayi abdullahi ibn abbas da mene ne ka samu ilimi yace bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin na samu ilimi da harshe mai yawan tambaya da kuma hankali wato mai yawan rikewa ya gaya masa abu baya mantuwa kuma yana yawan tambaya amma malami idan kana karatu a wajensa kada ka masa tambaya ta ta'annuti tambayar gatse ka san abu kana so kuma ka ƙara nuna masa kai ka san wannan abu wannan yana kare rashin albarka haka ne idan kana karatu a wajen malami in ka ga malam ya gaji karka kuskura ka tambaye shi in kuma ka san malam baya son tambaya karka tambaye shi in kana masa tambaya zai zama rashin albarka duk yanda malami yake in ka zo zaka yi karatu a wajensa dole ka bisa akwai wani mutum yana koyarwa aka ce duk almajiransa za su zo amma ba sa zama kusa da shi wani dan azarbabi ranan ya zo sai ya zo kusa da malam ya zauna malam da ya fito ya fara koyarwa ai da ya karatu ranan bai dawo ba to duk wanda ya zauna kusa da malam ashe duka yake yana dukan mutum yana koyarwa yana dukan mutum yana koyarwa shi gari bai dawo ba an fahimta ye to saboda haka in ka zo malami yanda yake dole ka bisa kai karatu in ka san baya son abu to kar kai mishi shine kuma albarkan annabi ya ce wa qala dharuni ma taraktukum ku daina tambaya ta ban bar ku ba fa inna ma ahlaka man kana qablahu qablakum kasratu su'alihim abinda ya hallaka yahudawa shine yawan tambayan su zasu tambayi annabawa abu amma kun ba za su yi aikin ba wa kasratu ikhtilafin ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu idan na umarce ku da yin abu to ku aikata shi mastata'tum gurgudan iyawa wa idza nahaytukum an shay'in fashanibuhu idan na hana ku abu kun nisace shi to wannan shine ka'ida ta tambaya wajen annabi lamma sa'ala almuslimuna an ghanaim badr jaa aljawab ala aksi muradihim yas'alunaka anil anfal suna tambayanka game da ganima ta wace ce ta samari ne ko ta tsofin ne ulil anfalu lillahi war rasul wa fi jam kaji ai an cire su duka aka ce ganima ta Allah ne da annabi babu kowa a ciki su za su raba su ba wanda suke so laysat laysat lakum laysa lishubban wala lishuyukhi ganima ba ta kowa ba ce ba ta samari ba ba ta dattijai ba lillahi walin rasul ya alaniha haifu sha'a su za su ajiye ta inda suka ga dama yawanci ibada idan ta shafi dukiya to Allah da kansa ne yake raba ta saboda gusar da dukkan wata husuma kaga in ka dauki zakka Allah ne raba idan ka dauki gado Allah ne raba ganan ganima Allah ne raba to inda wani ya shiga za a ce yayi zalunci eh don dukiya akwai hatsari mu'amala da shi musamman al'umman annabi ya ce dama fitinan al'ummarsa wai a dukiya take an gane ayi ya ce ba na ji muku tsoron komai kamar da nake ji muku tsoron duniya saboda haka dole ya zama Allah shine zai raba wannan eh fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah ku bar wa Allah ganima wa aslihu dhata bainakum ku gyara tsakaninku wa ati'u Allah wa rasulahu sai ku yi wa Allah da annabi biyayya a cikin rabon ganima in kuntum mu'minin inda kun zama mu'mine kun mu'mine ne haqqan na'am
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا نعم.
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم na'am wato ubangiji ya ce musu wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin sai ya gaya musu su wane ne mu'minai din ƙara kira ne zuwa ga imani innamal mu'minuna kusan mu'minai din wanda imanin su ya cika sune allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sune wanda in an an ambaci ubangijinsu zuciyarsu za ta tsorata wannan wato ana nufin idan an ambaci azabar Allah za su kiyaye dokan Allah idan an ambaci rahaman Allah kuma za su biyayya ga Allah ba wai wani abu ake nufi ba akwai zikiri misali wanda zai sa ka samu injizab amma wannan ana kiransa hal zikirin da zai sa mutum ya zama haka idan an buge shi da takobi ma bai san an buge shi ba shine haqiqatul jazbi ko da kibiya aka harbe baka baka sani ba amma in mutum bai kai wannan makami ba to da'awa ne an fahimta ne kuma imaninka ne yake kai haka din ba wai kawai sai an fara wannan zikirin ba mutum ne na Allah cikakke an san shi yayi fana'i cikin Allah a koyaushe haka yake amma da an fara zuwa ana wani kida ko ana wani tsalle ai kowa zai dan motsa ai ko to saboda haka ya yi fana'i a cikin Allah haka yake zai taka kaya zai yi nan zai nan bai ba sani ba shi a cikin Allah kullum yake to saboda haka wannan shine allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana a duk lokacin da aka karanta musu alqur'ani alqur'anin sai ya kara musu imani shi imani yana karuwa yana raguwa amma imani yana da geji misali al'iman arkan nashi guda shida ne ko? ta wannan ba sa ƙaruwa guda shida shidan nan ne amma akwai martabobi a cikin kowanne guda ɗaya musamman a cikin al'imanu bilkadri khairihi wa sharrihi ka ɗauka al'imanu billah wannan makami ne da ba a ƙure shi al'imanu bin rusul makami ne da ba a kure shi to wannan kullum kana imani kana ƙara kusantan Allah kana imani ila ma la nihayata idan kuma ayyukan ibada suna raguwa imani yana raguwa yana raguwa har mutum ya zama ba shi da imani alaman kuma rashin imanin mutum shine rashin imani da kaddara shine babban abin da zai nuna imaninka da Allah din idan ka ce ni na imani da Allah wannan ba za mu yarda ba amma wani sharri wani abu ya same ka ka da shi ga Allah kai ko wani ma ya maka in Allah bai yarda ba zai yi shi ma ka da shi zuwa ga Allah ko to wannan shine alaman imani imani yana karuwa yana raguwa shine wannan aqidan ahlus sunna wal jamaa wa ala rabbihim yatawakkalun ko mu'minai suna dogaro da Allah a cikin dukkanin lamuransu ko mu'minai sune allazina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsaye suke tsaye da sallah ya'tuna biha bi huquqiha suna yinta da haƙoƙinta wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa da abin da muka basu wato kaga mumini baya tare da rowa ula'ika waɗanda aka sifanta su waɗannan su su ne mumine tabbas kaga nan zai ɗauki bato imani ya ƙunshi ayyuka ya ƙunshi kuma aƙida an fahimta ai ba zai zama mutum ya tsaya kawai shi a sallah azumi zakka a azumi da sauran wasu abubuwa da zai bauta Allah ana nan amma idan aka zo wani bangare kuma na aiki wani ba zai iya ba saboda haka imaninsa bai cika ba ba za mu ce ba imani ba eh to waɗannan kuma lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayi a wurin wurin ubangiji da kuma gafara wa rizqun karim da arziki mai girma inna allah tabaraka wa ta'ala awjaba alaina iqamata as-sala Allah ya wajabta mana tsaye da sallah wa was-siyama was-sadaqati da mu yi azumi ko mu yi sadaka فأفضل حركات العبد الصلاة دو ولي موت إما في في سنة سنة صلى شيء ساعتك شيء الصلاة إماد الدين وأفضل سكنات العبد الصيام ما في في سنة صوبا وإبادة دزيء نسشين أزمي الصيام لي أزمي ياكي بنتا دا الله باب ولي هلتا دا أكي بوتا ودا أزمي تكنقماكو وأفضل عبادات الأموال الصدقات ما في في سنة إبادة دوكيا سنة صدقة Shehu Ibrahim ya faɗa ya ce abin da ya sa aka kirawo sadaka sadaka daga sitku ne sadaka din daga sitku ne menene gaskiyar imaninka da Allah iya bada abu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu burhanun ai burhanun ala imanika hujja ce akan imaninka duk mutum da ba iya bada abu to ba shi da imani amma mumini ba marowaci ba ne an fahimta warada anna rijalan tasabaqu ila babil jannati duk da mun karanta shi a cikin suratul baqara ya kai shekara kamar uku an rawaito wasu mutane guda hudu sun yi tsere zuwa kofar aljanna kulluhum yaqulu innahu yadkhulu aljannata qabla al-akharin kowa yana cewa ni ne zai shiga aljanna gabanin wasu laisa alaihim hisabun wala iqabun kuma ba su da hisabi ba su da uquba ba'atha Allahu Jibril sai Allah aiko malaika Jibril an yahkuma bainahum bil adl yayi musu hukunci da adalci fa ata Jibril sai na Jibril ya zo su mutane guda hudu din wa hum mujahidun wa sakhiyun wa alimun wa zahidun wato mayaki da mai yawan kyauta da malami da mai gudun duniya سأل جبريل المجاهد لما تقول إنك تدخل الجنة أولا ملائكة جبريل تنبي واتو مياكي ميسا كتي كين ذاك فارش شقاء الجنة قال لأني قاتلت بالسيف في سبيل الله حتى أجبت أين ياكي دتوك بهرأك كشيني قال له من أين عرفت أن من استشهد في سبيل الله يدخل الجنة أين كسن وند إن يشهد زي شقاء الجنة قال من العالم دقمالني وقال للزاهد كاغا ان gama da shi kenan eh وقال للزاهد yace mai gudun duniya lima qulta innaka tadkhulu aljannata awwalan me yasa kace zaka shiga aljanna da farko qala li anni zahidtu fi dunya na guji duniya ma malaktu shay'an ban mallaki komai ba qala min aina arafta anna hadha yujibu aljannata a ina ka san wannan yana tabbatar da aljanna qala min alalimi daga malami kaga wannan ma an gama da shi وقال للسخي يتم يوان كيوتا لما تقول إنك تدخل الجنة أولا ميسا كتي ذاك شقاء الجنة دفركو قال لأني أنفقت مالي يمينا وشمالا رغبة في الجنة ناتي يد دوكيا تتدكا بانقروا لدنسان الجنة قال من أين عرفت علمت أن هذا يجب الجنة أين كسا ونينا تبتر دا الجنة قال من العالمين daga malami kala idan ta'addabu ku ladabi to al'alimu alladhi ta'allamtum minhu la tunazi'uhu malamin da kuka yi karatu da shi daga wajensa to kar ku jayya da shi ai shine a farko to kuma malam shi kuma ga abin da zai fada qalu قبلنا يدخل العالم أولا توشيكنا مالا زي فارشقا قال العالم يا ربي إنما وجدت العلم na samu ilimi wal kudrata da iko ala ta'alimi bi sakawati hada sakhi da kyautan wannan mai kyauta ne kaga da malami bai bada ilimi ba kaga kyauta kenan ta zo da bai shiga al- bai samu ilimi ba fa adkhiluhu awwalan a shigar da mai kyauta da farko an fahimta yi saboda haka kyauta ba karamin abu ba faƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim a ran kiyama an ce banda annabawa ba wanda suka fi malamai daraja a wajen Allah yanzu misali a garin nan an yi malami ko to wannan malami da aka yi yanzu ba sun rasu ba duk wani ibadan da muke sai an ba su lada wa- wanda aiki za ka yi bada ilimi a- ka samu wannan kuma har kiyama ta tashi duk ibadan da an yi a garin nan sai an rubuta musu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk ibadan da an yi sai an cire wa annabi kaso a ciki sai an cire wa sahabbansa sai an cire wa duk waɗanda suka isar da musulunci duk wanda suka gabaci wasu sai an cire musu lada to saboda haka wannan banda amalanta ba inda zaka samu wannan shi yasa a ran kiyama daga annabawa sai malamai saboda haka a girmama malamai a kiyayi raina su Eh, idan mutum ya raina malami to in yi zamani da annabi zai raina shi shine hakika ne in dai ya raina malami duk wanda ya raina malami kuma rannan na gaya muku babu wai malam wane malam wane a'a aran mai haddace qur'ani wannan shi ma qur'ani ya haddace to menene bambancin su duk matsayin su daya abin da suke a dauke da shi din daya ne ba ruwanka da wai jismaniya jismaniya wannan dama hijabi ne ai kafirai ne suke fara a basharun yahduna na mutum kaga kullum suna fada to saboda haka in ka rena malami in kai zamani da annabi za ka rena shi Allah ya kiyaye lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Ah, lokaci ya gabato za mu kwana ana insha Allah sai gobe mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh